أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان في الضلالة فليم فليمدد له الرحمن مدا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتدار العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين gode Allah da ya sake haɗa ma wannan zawiya mai albarka na maulanmu shehu malam ɗan umma Allah ya ƙara masa rama a kan titin malam goje a cikin garin Bauchi yau muna rana ta alhamis sha uku ga watan ramadan hijiran shugaba annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da sha hudu ga watan hudu 2022 miladiyan annabi isa alaihissalamu mana cikin suratu maryama alaihissalamu ayata ayata saba'in da biyar allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana cewa kulman kana fi dalalati falyamdid lahu rahmanu madda ai ka gaya musu ya rasulallahi sallallahu alaihi wasallam gaya ma kafiran makka da kafiran duniya wani shari'i ne irin ta Allah man kana fi dalalati duk wanda ya zama a cikin bata to falyamdillahu rahmanu sai ubangiji ya ƙara masa maddan ƙari ƙari na arziki ƙari na lafiya ƙari na abin da yake ya ga dama yake ƙari da na jin daɗi haka Allah yake malamai suka ce ayan ta zo da sigan amari amma kuma khabar ne take ba da labari habari ne labari ne kul man kana fi dalalati ka gaya musu ya rasulullahi duk wanda ya zamo cikin bata to falyam fillahu rahman ba wai ka ce a Allah ya kara masa ai ba umarni wa Allah a falyam fillahu rahman maddan Allah yana kara masa kari akan abin da yake da shi na jin daɗi wannan shine hadisin nan da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa iza arada Allah bi abdihi sharra amsaka anu bi zambihi hatta tuwaffa bi yawmal qiyamati idan Allah ya nufin bawansa da shari sai kame gabarin laifinsa har ya mutu da shi ranar kiyama ya ta abubuwa na saban Allah ya Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara masa jin daɗi ya ƙara masa ko me yayi na hatsari sai kaga shi ya fita ya zalunci wannan Allah ya kyale shi kaga duniya ƙara zuwa masa take ya cuci wannan lafiya ƙara masa ƙaruwa masa take ba soyayya bane Allah bai san sani ko jarabawa Allah bai masa annabi ya ce Allah ya nufe shi da shari ne har sai ya mutu da wannan laifin ranar kiyama amma wai za a rada Allah bi abdi khaira idan Allah ya nufin bawansa da alkhairi kuma to ajjala lahu uqubata fid dunya sai ya gaggauta masa da azaba tun a duniya ko me sai kaga jarabawa ya zo ko me sai kaga jarabawa ya zo yayi wannan abu ya ki shiga yayi wannan abu ya ki shiga yayi wannan abu ya ki shiga to haka da Allah yake yi har kuma Allah subhanahu wataala iya lokacin da da ya ga dama haka yake wato wannan al'amari nasa amma Allah ina nufin bawa da alkhairi to ko me sai a jarrabe shi ya tsara kaga wani bawan mai bin Allah shine kuma Allah yake kuntata masa mai bin Allah shine Allah yake kuntata masa ko menene nasa yayi sai kaga kaman Allah bai san sa subhanallahi kuma shine zuwa masallaci shine aikin addini shine zikiri shi amma duk irra ga ya samu abin da zai ci duk irra ga ya samu abin da zai rufa ma kansa mene asiri to Allah ya sa mu cika da imani albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan qur'ani ya faɗa sharadi ne na Allah wanda ya zama cikin bata Allah ƙara masa jin daɗi yake idan mutum ya gana saban Allah abubuwa suna ƙara masa kyau to Allah Allah ba ya san sani amma idan Allah na san sa hadisi ya ce Allah zai gaggauta masa azabansa tun a duniya domin Allah idan ya gaggauta masa jarabawa sai Allah ya yafe shi to Allah ya sa mu cika da imani wal yamdillahu rahmanu maddan sai Allah ya ƙara masa ƙari akan abin da yake da shi na jin daɗi a duniya shi yasa an kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a duniya sujinul mumini wa jannatul kafir duniya kurkuku ne na mumini yawa aljanna ne kuma na mene na kafiri kaga kafirai da ga lafiyar su ma wani sa'in ga sun fi na musulmi lafiyar su da yanayin kyan jikin su ma wasu sai kaga sun fi na musulmi sabiya da menene shi yana aljannar sa ne kuma kaga an ba mu wani kafirin ma baya sallah baya azumi baya komai amma ba shi dukiyoyi shi yasa a gurin malamai duniya ka same ta ba shi ne fifiko ba yau ne da duniya ta yi zaki kowa kowa damuwansa duniya kowa to duk mai duk mai abun hannu to shine abun jin maganarsa duk mai abun hannu shine wanda da a ji maganarsa eh musamman ma a ce na bayarwa ta wani bawan Allah na cewa wai idan mutum yana da kuɗi a wannan zamanin wani ya ce balbela baka ne sai nake wani da shi ce ai baka irin ne ma sai ya faɗa ka ya ce ai mahaukaci ne ma ya ce yaushe na yi faran abu kuma ka ce masa baki amma shi da yake na da kuɗi to a gurin bayan Allah duniya ba ita ne fifiko ba eh duniya ba ita ne fifiko ba shi yasa a annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗan wani hadisi kamar yadda ranar mun kawo yake cewa wato wata rana ana, ana tafiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ga wani mushen tinkiya ko kuma ɗan raƙumi an ce mushe ne kuma gashi mai yankakken kunnuwa gashi kuma makaho mushen tinkiyan fa ko ɗan raƙumin gashi kunnensa yankakke gashi makaho gashi kuma wani mai mummunan sifa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a masabai shin a cikin ku akwai wanda zai sayi wannan birami biyu zai ce a ya rasulullahi mai kuma mutum da yi da wannan ya ce to dirami ɗaya ba ce da zai ce wannan ko kyauta aka ba mutum bai da su suka ce annan kona da rai ma ya rasulullahi na ai mummunan iri ne ga kunnuwansa yankaku ga shi makawo ne kuma ga shi irin gajere mummunan bai da halitta mai kyau suka ce kona da rai ballanta na kuma mushi sai sai annabi ya daga ya ce wallahi la duniya ah wani inda Allah min hazar annabi ya ce wallahi duniya ta fi walakantuwa a gurin Allah akan wannan duniya darajanta bai kai wannan mushen dan tinkiyan ba ko dan raƙumin mummuna ba wanda a cikin ku ba ne sai ko dirami biyu ko dirami karewa ma sun ce ko kyauta ba sa su sabiya da haka in an baka duniya ba wai shine kafi kowa ba shi ta dai dukiya abu ce mai kyau a hannun mutumin kirki wanda in Allah ya hore masa ci da ita dare da rana aikin addini ya taso a yi mai damuwa ya zo a masa kamar yadda muke misali wasu muke gani suke yi ko yanzu misali dai ba wai zancen yabo ba abinda shi wannan mai daukan tafsiri na me yake yi ai ba mu ga mai irin sabauci ba shine alhaji mai jama'a balawunti ko mutane su tashi aure in dai kuka je wajen sa ya musu kayan daki ma iyaye kaga ya dauke musu babban nauyi ya musu furniture ko ya zo an gane yadda yake raba hatsi dai da an samu irin sa biyar a bauchi wallahi da wasu abin da su yi sauki to madalla da dukiya mai kyau a hannun mutumin kirki amma in dai dukiya ka ba mutum baya iya ciyarwa baya iya taimako to ya zama bawanta to an ce kowane naira dama hisabi da ita ta sabiya da aka wato a baka duniya ba shine fifiko a gurin Allah ba da shine fifiko da annabi sallallahu alaihi wa sallama bai rasu rigansa tana jingina rigan fa annabi Muhammadu ba tana gurin jingina a gurin Yahudi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da annabi ba ra'ayi wata a ce babu abinci a gidansa ba duk da karshen rayuwa an ce akan ajiye abincin shekara ko rabin shekara amma dai akan tashi kuma a gidan dai babu abin da za ci to Allah ya sa mu cika da imani duniya abu ce mai kyau idan Allah ya ba mutum ya azurta shi da ciyarwa da aikin addini da taimakon marishi amma in dai babu wannan to masifa ne domin annabi ya ce isnani yakrahuhuma ibnu adam abu biyu dan adam yana kin su annabi ya ce yakrahul mauta dan adam yana kin mutuwa ya ce wal mautu khairul lahu mutuwa kuma alghairi ne gare shi wa yakrahu qillatal mali yana kin kuma karancin dukiya shi yana son da bashi kudi ya bashi dewa annabi ya ce kuma qillatul mali aisar bil hisabi ko shi ne yafi sauki wajen hisabi karamin dukiya baka dan daidai din nan shi ne yafi sauki to Allah ya samu cika da imani na'am
حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا
حتى إذا رأوا ما يؤدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو الشر مكانا وأضعف جندا الله سبحانه وتعالى يتي حتى إذا رأوا ما يؤدون duk wanda ya zama a cikin bata to Allah ji da shi daɗi yake Allah bayi sansani kamar yadda ayan mai karanta Allah ya ƙara masa dukiya ya ƙara masa lafiya a ƙara masa jama'a ta yin abin da suka ga dama ya ta yin abin da ya ga dama ko ta ta yin abin da ta ga dama to Allah bayi san mutum ne in mutum ya ga haka to Allah bayi san sa daga ko rashin lafiya baya yana aikata abin da ya ga dama Allah baya Allah baya san sa ne man kana fi dalalati kenan falim billahu rahman madda hatta izara wa mayu aduna har sai sun ga abin da Allah ya musu alkawari na azaban nan shine hadisin da ɗazu makaranta hatta tuwa fabihi yau mal kiyama har ya mutu da laifin ranar kiyama Allah ya kame gabarin sai ta yin ayyukan laifi Allah ya kyale shi amma mumini kuma a ta kuntata masa jarabawa sana'a jarabawa lafiya jarabawa to soyayyen Allah kenan idza aballahu abdul ibtalahu in Allah ya so ba wa ya jarabe shi da ya sima ta daru ahu don ya ji irin kankan da kan da dai ya ta'addu'a ya ta'addu'a ya ga kamar shi dai ne Allah ba ya jinsa kamar Allah ba ya karba mun ba Allah ba ya karba bane san sa Allah yake so da yawa akwai abin da in ba ka shiga jarabawan ba ba za ka iya wannan ibadan ba shi kuma Allah ya azurta tun azali sai kai wani bawan Allah laccara ne ma a nan ATBU wani dakta ne wata rana yana mun taɗi ya ce ya taɓa shiga wani jarrabawa na rayuwa kaman wato ciwo ne a kaman an jefe shi ne da aljanu haka ya ce irin wato addu'o'i da aka masa sanda ya kai ma har mako duk wanda ya je wajen zako sai dai a taimaka masa da addu'a din ya ce he kwana arba'in da ɗaya ce bai bacci da daddare ba na bulbuli kawai ke da wuri abinda na fahimta kawai wannan ibadan Allah yake so yi sai aka jarrabe shi da wannan idan ba haka ba zai yi wannan aikin ba shi kuma Allah ya riga ya azirki ya kaddara ya yayi wannan aikin to in kuma ba haka ba ba zai yi wannan aikin ba matukan na jin daɗi ba zai yi ba to shine Allah subhanahu wataala su dole ce dole ya kan jarabu bawa dan yayi wani ibada ya tsada ga mutum a bashi wannan wuridin ya kama wannan ya kama wannan ya ka ibadan Allah yake so kai tunda addu'a ibadatu addu'an ma ibada ne to matukan ko kana jin daɗi ba za ka iya ba dama Allah riga faɗai a halayyar irin na ɗan adam wai za masa linsana duru da ana lijambi au ka'ida nau ka'ima idan muka shafi ɗan adam da cuta she kiraye mu lijambi au ka'ida au ka'ima yana kwance yana zaune yana tsaye ta kiran Allah da ana lijambi au ka'ida nau ka'ima idan kuma ciwo ya tafi فإذا من من ذهب در مرك الله يدعونا إلى در مسا idan cuta ya tafi kuma sai ya shuɗe kai ka ce da ba shi yake kiran mu ba to Allah ya kiyaye mu mutum ya zama ya ta saban Allah kuma Allah na ƙara masa lafiya ba soyayya bane hatta idza ra'u ma yu'adu har sai sun ga abin da aka musu alƙawari na azaban nan immal azaba imma azaba shine malamai suka ce immal immal immal katulu imma a kashe shi in kafirai ne har sai an haɗa da filin daga an kama su a fursunonin yaƙi an azabta su imma kuma a kashe wasu daga cikinsu wa in masata in ma kuma sa'an kiyama ya ji mutuwa ko kwaf ta zo ta bake shi sai ya tsinci kansa a lahira ya ga abin da ake gaya masa din ya ganta balo-balo ya ga wuta ya ga mala'iku ya ga abin nan yana ce ya laita na nuraddu wala nukazzibu ina ma da a koma da mu ba za mu karyata wannan ba abubuwa to in masata in mal azabu in masata fa sayalamuna to da sanni da su san man huwa sharrun makanan wane ne yake mafi munin matsayi ba su ne je suke faɗa ba muka karanta aya suna cewa da suna cewa ainul fariqaini ahsanu maqaman ko wa ahsan nadiya to Allah ya ce anan ne fa sai alamuna anan ne da san man huwa sharrun makana wane ne mafi munin matsayi wa atafu jindak wane ne mafi raunin runduna ai su da suna ganin shaidan bai taimake su do innan shaidanin su suna ganin da su iya musu wani abu sai su ga kowa ma ta kansa yake kowa ta kansa yake daga tuwa shaidanin wa atafu jindak mafi raunin kuma runduna shi rundunan muminai mala'iku ne da kuma Allah su ne mataimakan muminai Allah ne da mala'iku amma rundunan kafirai fa shedan ne da shedanu ba haka yi musu ma a badar ba yayin da ya ga azaba sai ya juya in yi bari ya ce ni babu ruwa na amma shi ya ba su shawara ya ce aje badar har na ce garra wulayi dinu wa'innan mutanen madina wannan mutanen wai addininsu ya ruɗe su Allah ya samu cika da imani
ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات السالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا
ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير وخير مردا ويزيد الله الذين اتدوا هدي Allah kuma yana ƙara ma waɗanda suka shirya ƙarin shirya wa yazidillahu allazina tadaw Allah yana ƙara ma waɗanda suka shirya hudan shirya eh shirya imani yana ƙaruwa da kyakkyawan aiki yana raguwa kuma da mummunan aiki don ka har Allah hore maka in kai sallah kana iya nafula ko bayan asibayi kana iya wasu ridai ko kana iya halartar wurin karatu kaga ba ka iya yayi baya kake aikin alkhairin ka yi baya yake to imanin mutum yana raguwa amma kaga aikin alkhairin ka na karuwa to imanin ka yana karuwa imani yana karuwa yana kuma raguwa wa yazidillahu allazina tadawude walbaƙiyatu salatu baƙiyatu wanzazzun ayyuka wanda suke su dawwama su bi ma'abucinsa har lahira as-salihatu kyawawa khairun inda rabbika su ne suka fi a gurin ubangijinka wa khairun maraddan kuma su ne suka fi wajen magangara mai kyau yawa baƙiyatu salihatu shine malamai suka ta magana akan wasu sun ce farillai ne baƙiyatu salihatu amma mafi yawan malamai da bakan cewa shine yawan subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ko subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ko kuma subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati wannan addu'an da muka bayar wata shekara da ta wuce har muka bugo takardan muka bayar wanda idan ka faɗe ta so ɗaya ita ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba wa matarsa barratu wanda aka canja mai canja mata suna ta koma a maimuna ne ko safiya to wannan mata nasa yana ɗakin ta ya fita annabi sallallahu alaihi wasallam da safi bayan asibayi sai ya tafi anguwa ba shi ya dawo irin lokacin hantsi to ya batta tana ta wurgi da talbiya hannunta na na kwallon dabino to ya tafi a wani ruwayan ya je ya dawo shine sai ya same ta tana zaune a wurin yace har yanzu kina zaune kina tasbihin nan yace yace to ni ai dan kafin na fitan nan har na faɗi wasu kalmomi wanda ya fi abin da kika yi har na je anguwa na dawo kina zaune din nan wato ya fitin bayan sallah asubahi kamar yadda aka san bayan sallah asubahi gari yana duru-duru rana bata fito ba ya dawo misali irin lokacin hantsi ya ce irin karfe tara ko takwas da rabi kaga akalla da iya samun awa biyu da rabi a lokacin to amma sai ya ce kafin ya fita shi ya faɗi wasu kalmomi ya fi abin da ta yi har ya je ya dawo ya same ta nan duk ya fi wannan abu ya ta ce ah menene haka to shine ya gaya mata wannan tasbih subhanallahi wa bihamdihi ko subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi warda nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalmatihi yawa to wannan addu'a shine idan ka yi lissafin sa malamai suka ce in ka faɗe ta so ɗaya da wani dai shekara dubu ɗari na tasbihi bai kai naka ka faɗe ba su biya da abin da ke cikinta ta ce tsarki ya tabbata ga Allah adada kalki subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim adada kalki ko ko subhanallahi wa bihamdihi adada kalki yawa to yace yace in ka faɗa a in ka faɗa ka kace subhanallah adada kalki tsarki ya tabbata ga Allah gwargwadon yawan halittan Allah da Allah wa san iya yawan halittan Allah wa ma ya'lamu junud rabbika illa hu wannan shine su ba suke kiran sa dayu irin sa shine ya kira dayu wani ibada dan kadan amma ya wani in ya wani dogon hanya ya yi shekaru bai iso yanda kake ba yanzu in ka dauki sakonka yanzu ka rubuta wayanka da ka tura mu na maka yanzu yanzu ka yi magana shi ko a waya idan da ne tafiyan shekara no ne amma yanzu cikin minti nawa ne to shi ne ɗayu da shi bayan Allah suke tsere mutane su sun san shakkot ɗin hanya kuma sun san dogon hanyar ma ta sabi da aka adada kalkihi wari da nafsi kuma gwargwadon yawan yaddan Allah wa zinata arshi kuma tasbihin yawan nauyin al'arshin Allah wa midada kalmati kuma yawan kalmomin Allah ba nan ko ba nan ne karatu mai karanta ba kun law kana al baru midadan li kalimati rabbi la nafida al baru qabla an tanfada kalimati rabbi walau jina bi misli madada ko Allah yake faɗa ka gaya musu ya rasulullahi da tekun duniya da su zamo tawada don rubuta kalmomin Allah kun law kana al baru midadan li kalimati rabbi la nafida al baru qabla an tanfada kalimati rabbi da kogunan duniyan sun kare kafin kalman Allah kalmomin Allah su kare walau ji ina bi mislihi madadan ko da ko mun sake ɗibo su tekuna na duniya din irin su an sake mai da su tawada dan a rubuta kalmomin Allah to an ce tasbihi gwargwadon adadin kalmomin Allah sai Allah ya uwa an ba da fa'ida a kama Allah ya yarda da mu duniya da lahira subhanallah wa bihamdihi adada kalki warda nafsi wa zinat arshi wa midada kalmati akwai kuma wani ruwaya ma da ya bata kuma subhanallah adada kalki subhanallah adada kalki subhanallah adada kalki to Allah ya samu cika da imani sabiya da haka wal baqiyatu salihatu malamai sun ce baqiyatu salihatu nan ita ce wato subhanallah wal baqiyatu salihatu amma duk aiki na alkhairi baqiyatu salihatu ne domin kayi ka ma manta da kayi amma na tare da kai zuwa ranar kiyama wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika shi yafi a gurin ka yafi a wurin ubangijinka khairun inda rabbika sawaban ko shi yafi saka lada a gurin ubangiji wa khairun maraddan shine kuma fiyayyen wurin gangarawa na wanda ake zuwa a ɗibo alkhairi
أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن أهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا
أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا ولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن أهدا كلا سنكتب ما يقول ونرد له من العذاب مدا الله سبحانه وتعالى يتي أفرأيت كبان الأباري الذي كفر بآياتنا wanda ya kafirce mu ayoyinmu ka ba mu labarinsa mana wanda yake izgili da ayoyin Allah wato irin wannan da aka ji Qur'ani ya ce a faraita kaza a faraita ko a raita kaza a raita allazi yukazzibu biddin ba ni labarin mun wanda yake karyata addinin nan to kamar yadda misali malam Bahaushe ne wata rano ne misali ya ta alfahari ne ni kaza ni kaza kawai sai a zo a kunyata shi sai kawai wanda yake faɗan maganan a gabansu sai ka zo ka tsara ba na labarin mutumin kama kai ko mutumin ka mece kaza oh kaza ka- irin na aina isgili ne ko yaya kaga karshen sa to shine Allah yakan yi irin wannan a faraitar lazi ka far bi ayatina ka bani labarin wanda yake karyata ayoyinmu shine wane ne shine asi dan wayilu an ce akwai sahabi da ake kira habbabu bin art habbabu bin art an ce shi makeri ne sai ya kera masa wani abun kira mai kyau wani an wani ruwa an ce abun ado ne ya kera mashi asi dan wailu to shi a- da ya zo ya bashi kudin sa sai yana ta ja masa rai yana ta ja masa rai ranan da da ya zo sai ya ce masa ba dan baka haƙƙinka ba yayi ka kafirce wa Muhammadu in dai ka kafirta ka fita daga musulunci to dan ba ka hakinka amma in ba kafirta ba sai ya ce to lalle kuwa kafirta kan har abada barin yi ba da muhammadu amma in baka bani ba to da ka bani kora nan gobe to shine sai yake masa izgili sai yake ce a to mu je mana ranan goben ai na uta yanna malam ai a can din ma da a bani dukiya wa waladan da ya'ya a can din ma ni na fika ni mai kuɗi zan tashi in ma da gaske ne da ya tashi kiyama mu je a can din in ya so an mun je can na baka to shine Allah ya ce shine Allah yake masa raddi ya ce a faraita allazi kafar bi ayatina wa qala la utayanna malan walada yace da a bani dukiya da ya'ya a kiyama shine Allah ya ce dalal gaiba shin ya leka gaibu ne kaga ashe kiyaman ma gaibu ne kamar yadda jiya muka karanta ko tilkal jannati lati nurisu min ibadina man kana taqiya wa ma a menene da yace a, illa man taba wa amana wa amila salihan summa tadini ne ayan nan da yake cewa wanda suka yi imani da gaibi ayan da jiya muka karanta wanda yake cewa menene bil gaibi shay'a jannati adin lati ibadahu bil ghaib yawa jannatu adin lati wa'ada ar-rahman ibadahu bil ghaibi aljannan da Allah yayi alƙawari mabayin sa goye to shine Allah ya kira kiyaman cewa a gaibi a dala al gaiba ashe kiyaman gaibi ne shin ya leka gaibu ne a dala al gaiba amitta kaza inda rahman ahada ko kuma ya yi alƙawari ya karɓo wani alƙawari a gurin Allah ne akan cewa shi a kiyama da a ba shi dukiya mai yawa irin na duniya ko wanda tafi na duniya har da ma 'ya'ya haka suka yi da Allah Allah ya ce kalla wannan tsawa ne malamai suka ce rada'u tsawa ne kai bar wannan magana sanattuhu ma ya kulu Allah ya ce da mu rubuta abin da yake faɗa eh kalla sanattuhu ma ya kulu wa namuddu lahu min al'azabi madda kuma da mu ƙara masa azaba wa namuddu lahu shine falyam dillahu falyam dillahu rahmanu madda wa namuddu lahu da mu ƙara masa mene min al'azabi azaba amma ba da mu ƙara masa ranar kiyama maddan kuma ƙari azaba kan azaba da mu masa yawa da aje lahiran kar ya bada hakkin kuma kar ya dira tashin kiyama ko abin da yake faɗa ɗin nan da mu rubuta in ji Allah kuma da a gwada masa kuma ya jima da gani shine asi dan wa'il yana daga cikin wanda suka dinga cutan annabi sallallahu alaihi wa sallam sosai sosai har ya kai ma manzo Allah ya yana daga cikin wanda annabi ya kakkama sunan su a wutiri da yake yi yana mene qunut yana kama sunayen su yana ce Allahumma alayka biwani ya Allah na hada ka da wani Allah na hada ka da wani kamun maganin sa to irin su irin su duk abadar aka sharba kawo kansu biya da sun cuci annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma akwai ɗansa wanda ya zamo babban sahabi wanda shine gwamna a misra a zamanin halifancin sayyidina umaru shine amr bin al-as eh amr bin al-as eh yana nan wanda yake wato yana da hikima aini eh kuma an yi dai abubuwa wanda dai ba a shiga tsakani Allah dai ya sa mu cika da imani sai da haka yayi gwamna a misra ɗansa ne kuma sahabi ne kuma ya yi hidima wa musulunci gaya kamar yadda abu jalik kaga shi ma ya Allah ya cire ikirama ɗansa ikiraman nan kuma ba ƙaramin jarumi ba ne kuma ya yi aiki wa musulunci ba kaɗan ba shi ma ikirama kaga a yakin wannan azabu a azabu da rabon bare mutu kafiri da yana daga cikin na gaba gaba wanda suke jin takaicin suna jin kamar wato su kamo annabi sallallahu alaihi wasallama da da su iya su yi idan abin da da su iya da shi ba ma shi ba wanda suke tare da shi dan da shi da Abu Sufyan kaga kuma Allah da yake wato shi shirya nasa ne wanda ga wannan bakin jarumin nan wanda sai na Ali ya zo da doki din nan ka san azabu ne aka to aka tono wannan rami da ake kira gololo wanda sai na wannan ake kiransa kai wane ne jarumin nan na ba ba kudaru ba kudaru ai mutumin annabi salihu ne wannan wanda an ce yana iya fada da mutum 500 shi daya tsaban jarumta amma aka suka gwabza da sai na aliyu shine ya ja da gudu ya ja ya dama dokinsa a ba amru bil as ba sunan ya kwanta mu wallahi ga sunan sanan ya dama dokinsa ya dame girman ramin fa amma san da ya tsallake ramin nan da dokinsa ya tsallaku tsaban jarumta aka dinga fada aka dinga fada sai na ali annabi ya tura masa har yana cewa shi bari fada da wannan yaran aka yi tunnuku an ce shi ɗaya kan yi fada da mutum ɗari biyar tsaban jarumta amma aka dinga tunnuku sai na ali wanda ya sharɓe kafansa ya yanke ta kafin ta isa ƙasa ya cafo kafa tsaban jarumta i aka zo ai an yi gumurzu kan ba kaɗan ba amma sai na lisan da ya ɓara shi biyu kamar yadda mai faskare yake abin nan katsunansa nan wane ne ubadi ne ko wane wannan to shi kaga shi a nan kaga da yake da ya mutu kafiri di ya mutu kafiri amma kaga irin su khalid bin walid duk suka zo suka musulunta suka yi kuma aiki wa musulunci kaga shi ma ikirama jarumi ne dan abu jalib jarumi ne ainin haka shi ma amurbil asli shi ma ya aiki haka kuma wannan shi ma a wane ne shi ma babansa kaga ba musulmi bane shi ma ya yi aiki ainin wa musulunci dan shugaban munafukai abdullahi bin ubay bin sulul yawa abdullahi bin abdullahi shi ma shi ma kaga jarumi ne haka wato mujiza annabi ya gwada musu duk yawanci wanda suka dinga gaba da shi din nan sannan annabi ya dinga ɗibo ƴaƴansu suka zo kuma suka aiki wa musulunci Allah ya samu cika da imani addala aka yi ba an ta kaza inda rahman ahada kalla sanatu ma ya kulu wa namuddu lahu min al'azabi madda na'am
ونرثه ما يقول وياتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون, بأ... سيكفرون بإبادتهم ويكونوا عليهم ضدا
ما شاء الله أكبر نعم ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دونه آل واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم إزا كلا سا سيكفرون بإبادتهم ويكونون عليهم لدا الله سبحانه وتعالى يتي ونرسه ما يقول دام قادر مسا da abin da yake faɗa cewa da a bashi dukiya to a duniyan kuwa an bashi dukiyan kuwa an bashi kuma ƴaƴan dama na da su aka ƙara masa wani rusuhu ma ya ƙulu wa ya tina amma lafiya ce zai zo mana fardan shi ɗaya kowa abin da ya samu shi ɗaya zai zo Allah walakad ji'tumuna furade kama khalaqnakum awwala marra a ranar kiyama Allah dai dinga ce gashi kun zo mana ɗai ɗai ko duk wanda ya mutu Allah dai ce mala'iku ku gaya masa gashi sun zo mana ɗaiɗai ɗaiɗai da ɗaiɗai za ku zo ku same mu ji Allah inna rabbaka labil mirsad ubangiji na madakata dama ɗaiɗai da ɗaiɗai aka zo duniya kowa a gidansu ya tashi ne ya ga yayansa kaninsa shi ma ya tashi ya gan shi ko ya tashi ya ga mamansa ya ga babansa ya ga ƴan uwansa ɗaiɗai da ɗaiɗai aka zo a nan aka haɗu kuma aka da tafi wan bai wan ɗaiɗai da ɗaiɗai ya ce wa na yaro su ana ya rasu ‘ya'yansa kaza Allah ji kansa amin har a zo fa a gidanku ma ba don wani aya na Allah a gidanku ma a zo ana waye gari wutar ana gaya ma ɗan gidanku ma labarin ka ma shi bai san ka ba ba ga shaka mukan gani wani irin wannan kajo ne ya zo ce ai a nan gidan akwai mai suna kaza kaza kai lokacin da wannan ɗin ya yayi ba haife ka ba kuma kai kana ta tinkawo gidanku ne alhali shi ne ainihin masu gidan
yi amma kuma gashi kuma kai a wajen ka shi bako ne biya da ka tashi baka san shi ba to Allah ya sa mu cika da imani wa narsuhu ma yaqulu da mu gadar masa da abin da yake faɗa wa yati na fardan da ya zo mana shi kadai shi ya si dan wa'il da ya zo yitar da abin da yake faɗa tunda ya ce bare biya haki ba sai an kafircewa annabi an ce bara kafirce ba ya ce aje lahiran ma da a bashi dukiya amma haka ne to Allah ya ce zai zo mana shi daya babu ƴaƴansa ba dukiya wa yati na farda wattakazu min dunillahi alihatan surruki wasu ba Allah ba sun riku gumaka a matsayin Allah min dunin layi sun riku wasu Allah a matsayin alloli wai me yasa ne kunu lahum izzan wai dan su zamo gare su mataimaka eh dan su zamo gare su mataimaka Allah ya ce kalla sayakfuru nabi ibadati Allah ya ce kai bar wannan magana kyalin su koi sayakfuru nabi ibadati da sanni da su kafircewa bautansu da su ce su Allah ba musu suke bauta ba lahira ai haka su kuma kan da su ringa faɗa da ajjanunsu da su ringa ce mu Allah ba mu suke bauta ba sai kuru na bi barati wa yakununa alaihim lidda su zama musu makiya su zama musu kishiyoyi kowa na zagin kowa mu ko muka yi bauta man sai wallahi ba mu muka bauta ba to Allah ya sa mu cika da imani
ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا
ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا ألم ترى shin baka gani ne ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko kuma shin baka sani bane anna arsalna ai ka sani eh ai annabi ya sani dama yasa zo yasa zo da wato istifhami inkari tambaya ne na musu ai annabi ai ka sani ya rasulullahi eh ai ka sani anna arsalna shayaina ai mun aika mun aika shedanu ne dama mun aika shedanu ne alal kafirina akan kafirai al'alamtar anna arsalna shayaina alal kafirina ta uzuhum mun aika su ne ta uzuhum dan ta dinga karfafa su ta dinga raurawar da su akan kafircin da suke ta dinga ƙara musu himma tana ƙara musu wato confidence da menene ƙarfin gwiwa akan wannan kafirci da suke din ta uzu alamtar anna arsalna shayadina alal kafirin ta uzuhum azza ko tana motsar da su tana ƙara musu ƙarfin gwiwa azzan wato ƙara wato ƙarfin gwiwa da da da ƙara sakantancewa akan kafirci din dama akan haka kawai muka yi shedanu din kamar yadda jiya muka yi bayani cewa kowa da irin shedaninsa eh kowa da irin shedaninsa kuma kowa da a daure shi da shedaninsa a tura shi wato gidan wuta ta uzumu azza na
فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا
فلا تعجل عليهم إنما نؤد لهم أدا يوم ناشر المتقين إلى الرحمن وفدا فلا تعجل عليهم كيا قولي يا رسول الله kada kai gaggawa a kansu ka kyale su ka san kafirai da kansu za su ringa ce a to yaushe ne aka ce da azabta mun azaban man ta zo mana yaushe ne Allah ya ce wannan fala ta ajal alai kada kai gaggawa a kansu inna ma na uddulahu iyaka muna musu tattali ne mummunan tanadi muke musu inji Allah Allah ya kiyaye mu na uddilahum addan muna musu mummunan tanadi tanadi muke musu shine addan tanadi mun tanada musu abubuwa lokacin da azaba za ta zo ta kama su ba su sani ba yasa kullun duniya da ga a ka'idan duniya a ka'idan abu in ya zo ƙarshe to raguwa da aga na yi ko to amma ita kuma duniya ƙara kyau take yi haka Allah yake ƙara kyau ba gashi kullum kayan ado da kayan more rayuwa ya fitowa yake ba shi yasa Allah ya ce lokacin da kiyaman da zo wa zannu annahum qadiruna alaiha hatta idza akazatil ardu zukrufuha wa zayyanat wa zanna aluha annahum qadiruna alaiha ataya amruna layla aw nahara faj'alna hasidan ka'allam tagana bilams kazalika nufassilu ayati liqaumin yaqilun Allah subhanahu wa ta'ala ya ce duniya sai ta yi ado ta gama cika da adanta mutanen ciki sun tabbatar yanzu ne da a rayu ya ce to kawai sai al'amarinmu ya zo musu da daddare ko da rana ko kafuran da ake halaka su da aka ji Allah na ce azabanmu ta zo musu bakatatan a afke kawai ta zo musu ana cikin wani sa'in cin kasuwa wani sa'in ko iska da ta taso kawai sai dai aji ana ihu kawai iska tana ɗiban mutane kamar karmami ya ta yi sama da su ko ne mala'iku su dinga mangarin su kawai suna faɗowa bab mutum na mutuwa Allah ya kiyaye mu sabiya da haka shi yasa shi a duniya ya sa da su bayan Allah sukan ce a abu ko ba yau shekan ce duniya budurwan wawa sa'irin da kaga tana da miƙe maka kafa a Allah karka amince da ita kare ka je ka fake gurin ubangijinka yanzu yanzu ka miƙe yanzu da ka ci duniyan kawai sai kaga mutuwa ya zo ya bige ka sabiya da haka Allah ya ce fala ta ajal alaihim nama na udulum adda yawma nashirul muttaqina ranar da damu tara masu tsoron Allah ilar rahmanu zuwa ga Ubangiji wabdan wato akan abun hawa akan abun hawa damu tara su ba ba irin na kafirai ba ne kamar yadda ayan da da a ja ya faɗa na'am
ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا
ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا su muttaki na masu tsoron Allah da a kora su ne ilar rahmani zuwa ga Allah wabdan akan abun wato suna kan ababen hawa jam'u ne na wafdu ko wafidu an ce wabdan shine jam'i wato suna kan ababen hawa da a kora muminai zuwa ga Allah amma wani suƙul mujrimina kafirai kuwa da mu kora su ne ila jahannama zuwa ga wutan jahannama wuridan suna masu tafiya da kafa ko takalmi babu ga kishin ruwa ga ba takalmi ga shi kuma su kaga man ka lura siyakin magana da bambanci wannan an ce wani suku da mu kora su to ai ko kora kai ko dabbobi ne kaje an koro su kan ai wani akan wani ne ko yawa wani ya take wani wanda ya tashi shikenan wanda bai tashi an gama wucewa tukunnin ya samu dama ya sha iska ya iwu ya tashi ya bi ayi yawa ko kora ya ka ce amma su mumine aka ce na shu da mu tara su taro kuwa ya kaga aka ce taro ai da kaɗan da kaɗan ake zuwa har a tare a gurin taro to su in aka kora sun nan ila jahannama zuwa ga jahannama wuridan ko takalma ba su da shi suna masu tafiya a ƙafa ga kishin ruwa ga zafin rana haka da a kora su zuwa ga jahannama Allah ya kiyaye mu amma su ko muminai da a kora su ne zuwa ga gun Allah suna kan abun hawa har hadisi ya zo kamar da imamu sawu ya kawo maulan bishe ibrahim radiyallahu ta'ala shi ma ya kawo a cikin firiya tafsiri cewa lallai da Allah ya ce anan wani suqul wa nahshurul muttaqina ila rahman wabdan suna kan abun hawa yace ai Allah da yace bayina wanda suka bi ni dama shi dan adam an yi shi ne akan an wato an yi shi ne akan abun hawa farko da aka yi shi a duniya sai aka jefa shi a cikin mahaifiyarsa to kaga akan abun hawa yake ta yanda za ta je tana yawo da shi yanda za ta je tana yawo da shi ce da aka zo aka haife shi akan ƙasa sai Allah ya hore masa ababen hawa ga sha ga menene raƙuma ga dawakai yanzu mu ce ga motoci ko motocin ma kala kala ga jirage ga na ruwa ga na sama ga na ƙasa to haka Allah ya hori duk yanda zai je ko ya hau abun hawa to haka Allah ya yi shi yace da ya mutu ma sai aka sake daukan sa akan abun hawa aka ai aka dauke shi a wuyayen mutane aka sa shi akan wani abu na dauka aka kuma dauke shi a wuyayen mutane da aka je kuma aka sa shi a cikin wato kabari ma sai da ya gama zaman sa kabari ne ya tashi zuwa filin kiyama ya aikin sa mai kyau ya zama masa abun hawa ya hau sabiya haka to shine anan ake cewa nusuqul wa nashirul muttaqina ila rahmani wabdan suna kan ababan hawa an ce hadisi ya ce sai an tambayi ma mumini me kake so a kawo maka kawo zuwa ga fadan Allah idan raƙumi kake so da yake so iyayen ma shehunan mun da suka yi tafsirin tun zamanin su can sai suka buga misali da in raƙumi ne in doki ne da shine ababan hawan ko eh in doki ne in alfadari in ma me da ka hau suka ce in ma jirgin ruwa ne kake so ka hau to mu kuma zai mu ce in jirgin sama ne in helicopter ne in jeep ne kake so ka hau in ma farado in ma me da abin da kake so in ma mashin kace kake so ka in ma keke ne kace kake so hau na stamina duk ya kawo maka yawa ba dai ka tafi da kafa ba duk girmamawa ne an ce duk abin da mutum yake sha'awa shi da a bashi to Allah ya bamu da annan Muhammadu wa nasiqul mujrimina ila jahannama wurda na'am
لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا
la yamlikuna shafa'ata illa man ittakaza inda rahmani ahada su kafiran nan la yamlikuna shafa'ata ba sa mallakan ceto ba sa mallakan ceto sabiya da basu mutu da imani ba ba wani bare iya ceton wani ba yawmin la bai'un fihi ne wala kullatun wala shafa'a wal kafiruna humuz zalim babu kasuwanci a wannan ranar wala kullatun babu abokantaka in dai ba mutanen Allah ba wanda suka rayu a soyayyan Allah da manzo Allah wala shafa'a babu kuma ceto ga kafirai fa amma sabiya da haka yasa Allah ya ce la yamlikuna shafa'ata illa man ittakaza inda rahman ahada ko sai wanda ya rike alƙawari a gurin Allah wanda ya rike alƙawari a gurin Allah kuwa shine wanda ya rayu yana la ilaha illallah muhammadur rasulullahi haka shi Ibrahim Galano ya fassara wannan aya yace illa man ittakaza inda rahman ada yace shine sai wanda suka rayu suna la ilaha illallah muhammadur rasulullahi ka rayu da ita ka mutu da ita to kai ka rike alƙawarin da Allah ya maka na can alƙawarin da Allah ya rika a gurin ƴaƴan Adam wa iza kaza rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatihim wa ashhadum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bali shahidina an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha gafili to wannan alkawari mun rike ta mumini ya rike ta Allah shine ubangiji kuma dai bauta masa kuma ya zo ya rayu ya ta bauta masa ya mutu kuma yana wannan kalma ta la ilaha illallah na'am
وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا
وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا وقالوا كافرين suka ce ittakaza rahman walada suka ce Allah ya riƙi da wai Allah yana da da subhanallah Allah bai da da babu abin da dai shi anne yakunu lahu walad walad ta kullu sahiba wa khalaqa kulli shay wa bi kulli shay'in alim zalikum Allahu rabbukum khaliqu kulli shay'in fa'budu wa huwa ala kulli shay'in wakil la tudriku al-absar wa huwa yudriku al-absara wa huwa al-latif al-khabir qad ja'akum basairu min rabbikum faman absara falinafsi wa man am yaf'alaiha wa ma ana alaikum bi hafiz Allah subhanahu wataala ya riga ya faɗa cewa ta yaya dai rike da shi da bayi da mata ina me dai da mata Allah subhanahu wataala to sun ce Allah yana da ɗa sun ce Uzair dan Allah ne kamar Yahudawa kamar Nasara sun ce Isa dan Allah ne wa qala ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum Allah ya ce haƙiƙa kun zo da shay'an kun zo da wani irin abu na iddan wanda yake na musu kun zo da abu wanda yake na musu abin da yake ba a san shi ba kishiyan abu bako wanda yake na musu Allah bai da da subhanahu wataala na'am
يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال حدا
تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال حدا takadi samawatu sammai tana kusa ya tafaddarna ta faɗo minu daga sama ɗin watan shakul arud ƙasa ta tsake wata khirul jibaru duwar waɗi su faɗi hadda rushewa sabila da girman wannan magana in dai aka danganta wa Allah cewa Allah na da ɗa to wannan girman maganan ya kai ma sama takan ji kaman ta faɗo ƙasa ta tsatsage duwar watsi su rubza duk su rushe kawai duniyan da ta rushe kawai in short in aka ce sama kan ta tsage ta rubzo ƙasa ma ta tsage duwar watsi su rushe ai ma'ana duniya ta rushe ko yanzu kama a ce gida ne rufi ya rushe katanga wato ya tsage ainihin fulo ɗin gidan duk ya rubza ai gida ta mutu yawa ya zama kufayi sabiya da haka shine Allah ya ce girman wannan maganan yakan yi kusan ya sa duniya ta zama waka in dai an ce Allah na da تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتثير الجبال هدا
أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا
أن دعوا للرحمن ولدا إن كل وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من تقبع جازم أن دعوا للرحمن ولدا
wato hakan yakan yi so ya faru yakan yi kusa ta kadu kamar yadda Allah ya ce tana kusa duk abinda kawai Allah ne ya rike da hakan zai iya faruwa sabila da girman maganan an ce Allah na daɗa an da aulin rahmanu walada sabila da an kirayi wa Allah sun kirayi wa Allah da an da aulin rahmanu walada wa ma yan bagilin rahmani bi kamata ga uban na wa ma yanbaghi lir rahmani bai kamata ga Allah ba mai suna rahmanu an yattaki za waladan a ce Allah yana da ɗa ba shi Allah ɗa gurinsa kazanta ne a ce Allah na da ɗa subhanallahi kamar yanzu misali ne a ce yanda ake danganta misali a ce a danganta abinci ne wa mala'iku ko a danganta musu sha'awan mata su a siffan mala'iku kaskanci ne amma mu ko ban baka ci abinci bai ba lafiya eh shine ta wani misali da da maulan mushe dai rusman bauchi radiyallahu anhu yake buga yakan ce naman abincinka da naman kazanka a gurin mala'ika to yanda kake ganin shadda ka leƙa shadda kaga abin kyama kaga amma ga tsutsa ga kuda heavy suke yi ya ce to haka mala'ika yake ganin shinkafanka da naman kazanka yadda kake ganin bayan gida abin kyama shi kuma haka yake kallon wannan tafiya da babu abin da zai da shi su abincinsu iskana kutuhum tasbihu yayin da abincinsu ya zama kawai tasbihi ne su mala'iku kuma ba sa bacci ba sa bayan gida ba sa kaza ba sa kaza ba sa kaza su abincinsu dare da rana to su biya zaka shi Allah a haƙƙinsa a danganta masa ɗa to aibi kamar ka zo ne ka lura ka samu wani attajiri wanda ya fi kowa ko kuma yana da na gaba a cikin dukiya a ƙasan ku ko a duniya kawai ka dinga danganta masa cewa ai an ce wani sa'in ma yakan fita bara kaga hankali bare kama ba ko a ce ko kuma a ce ai wani sa'in ma yakan fita kwaram hankali ce ai wasu hakan gaishe yana kwaram a wajen mutu wannan mai dukiya a amma ka cuce shi tafiya da to irin wannan abin da suke da shi ma wato wani sa'in ba san kan dukiyarsu ba to wai misali wai misali to haka yake a gurin Allah subhanahu wataala na'am
إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا
in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rahmani abda in kullu man fi samawati dukkan abin da ke cikin sama wal ardi ko da ƙasa to illa ati rahmani fate zai zo ne wa Allah abdan yana bawa ne dukkan abin da ke cikin sama da ƙasa zai zo wa Allah ranar gobe kiyama yana bawa ne mana malamai suka ce yana kaskancacce bawa yana da wani abin cewa ne a gaban ubangidansa bayi da shi to dukkan mu da mu zo ne ranar gobe kiyama muna bayi a duniyan ma dama mu bayi din kuma mu shine cika a gurin mu ma a ce mana mu bayin Allah din to ina ganin da wa'annan ayoyi da mu tsaya nan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan abinda muka yi kuskure Allah ya yafe mu saboda alfarman annabi Muhammadu sallam masu neman addu'a a gurinmu akwai wata bayar Allah tana neman mijin aure amin dan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya azurta ta da miji nagari ko wani bawan Allah yana addu'a ‘ya'yansa ‘yan mata sun girma Allah ya ba su mazaji nagari akwai wani bawan Allah shi ma ‘ya'yansa sun girma Allah ya ba su mazaji nagari ko wani bawan Allah kasuwa ya tsaya ga bashi ya yawa shi ma Allah ya warware mata to da dukkan irinsu irinsu da kuma wanda rashin lafiya ya musu rauni a ya musu nauyi su ma Allah ya yi musu mu ma Allah ka sani mana da bukata Allah ka yaye mana damuwan duniya da lahira Allah ka hore wa musulmi abin da zai ce sha Allah ka hore wa musulmi abin da za su ci sha dan kwamitin wannan tafsiri musamman wanda suka zo su shirya wannan wuri sai dai Hamza Umar sai dai Ismaila Shu'aibu sai dai ah, Ismail Sadiq da s- wane ne to ga su nan dai wanda suka fito su abin nan ga sai dai Yasir da ne ne wannan yaran? sadiq abba ko to dukansu dai Allah ya yi albarka Allah ya ya biya bukata su abbakar sadiq su ibrahim duka Allah ya yi albarka Allah ya tsaya muku Allah ya tsaya muku alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wani dan uwa da yake karatu a azari shi ma Allah ya tsaya masa da dukansu dai Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih al-Khatim وعلى آله حق قدره وامتداد العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين